أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna uku ga watan jimada akhir hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da shida ga watan ɗaya shekara ta 2000 22 miladiya da izinin Allah mun sake dawowa kan karatunmu na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin muna cikin babu sabri babin da yake magana akan haguri wani abi zaidin usamata bin zaidin bin harithata maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hibbihi wa bin hibbihi radiyallahu anhuma qala أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اهتدر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتهتصب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنه فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في هجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع تتحرك وتضرب آه وعن أبي زيد an karbo daga baban zaidu usamatu bin zaidin usamatu dan zaid bin harisa dan harisa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bawan annabi sai da mutum Allah su tabbata gare shi wa hibbihi masoyinsa wa ibn hibbihi dan masoyinsa radiyallahu anhu ma Allah ya da su kala ya ce arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallama yar annabi sai da mutum Allah su tabbata gare shi ta aika inna ibni qad hutira lalle dana yana yin magi ma yana yin yanayi na rasuwa wato sakaratul maut sun zo masa a fashhadna ka zo mana fa alsara yuqri'u salam sai ya aika mata yana mika mata sallama wa yaqulu yana cewa inna lillahi ma akhadha lalle abinda Allah ya karba nasa ne wa lahu ma ata abinda ya bayar ma nasa ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman kowane abu a wajensa yana da ajalinsa da aka sanya masa faltasbir saboda aka kuyi haƙuri walta hata ku nemi lada fa'arsalat ilaihi tuksimu alaihi layatiyan naha sai ta sake aika masa tana yin rantsuwa a gare shi cewa sai ya zo mata faƙama sai ya tashi wa ma'ahu sa'ad bin ubada tare da shi akwai sa'adu dan ubada wa ma'adu bin jabal da ma'adu dan jabal wa ubayy ibn ka'ab da ubayy dan ka'ab wa zaid ibn sabit da zaid dan sabit wa rijalun radiyallahu anhum da wasu mazaje Allah da su fa rufi'a ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyu sai aka mika wa annabi tsira da minta Allah tabbata gare shi wannan yaro fa qa'adahu fi hijrihi sai ya dora shi akan cinyansa wa nafsuhu taqaqau wato numfashinsa kuma yana kaiwa sama yana kaiwa yana dawowa yana harbawa numfashinsa fafazat ainahu sai idanunsa idanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawaye faqala sa'ad sai sa'ad ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma haza miye wannan faqala sai ya ce hadhihi rahmatun ja'alahu Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wannan shine jin kai wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin zuciyar bayinsa wa fi ruwayatin a cikin wata ruwaya fi qulubi ibadihi fi qulubi man sha'a min ibadihi a cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bayinsa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama lalle Allah yana sa jin kai a cikin zuciyar bayinsa masu jin kai muttafaqun alaihi bukari da muslim sun haɗu akan wannan hadisi wa ma'ana taqaqa abinda ake nufi da taƙaƙa ta taharraka wata ɗaribu cewa rayinsa yana girgiza sannan yana kai kawo kamar zai fice a wannan hadisi an samo shi daga abi zaidin abu zaid shine usamatu bin zaidin bin al-haritha usamatu dan zaid dan harisa sahabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda anan aka ce mana babansa bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma masoyinsa ne dan masoyinsa saboda haka shi ana masa kirari da hibbi rasulillah ibnu hibbi rasulillah dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka shi zaid bin harisa shi usamatu bin zaidin ɗa ne na zaidu bin harisa shi kuma zaidu bin haris bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada shi aka bashi aka bashi zaidu bin harisa matarsa sayyidina khadija ta bashi shi ya zama bawansa to ne zama bawan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai danginsa suka ji labari ga nan zaidu a garin makka ya za su yi shi kenan sai suka shirya sai suka zo da suka shirya suka zo sai mahaifinsa ya zo da dukiya mai yawa ya ce to ga zaidu ai ga dukiya a bamu zaidu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zaid ga mahaifinka ya zo ga yan ga danginka sun zo ka zaɓa idan ka zaɓi tafiya tare da su to su tafi da dukiyarsu su tafi da kai duba matsala sai sai na zai bin haritha ya ce ya rasulallah waye zai zauna da kai sannan ya buƙaci zama da wani ai duk wanda ya zauna da kai ba zai sake ji a ransa cewa zai zauna da wani ba saboda ka ya rasulullahi ba zan bi su ba ni ina tare da kai mahaifansa suka yi mamaki ya za a yi mu danginka shekara da shekaru an sai da kai an mai da kai bawa yanzu gashi mun samu inda kake za mu biya mu tafi tare da kai kace ba za ka tafi ba ya ce ina ai ba wanda zai zauna da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan ya buƙaci ya je ya zauna da wani saboda haka ni ba zan bar annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to daga lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi har ake ce masa zaid bin muhammad ya masa aka yi tabanni da shi cewar kaman anisullah sallama ya mai da shi ɗansa sai da ayoyin ƙura'ani suka zo suka sauka suka sauka cewar an daina yin wannan abun kowa a kira shi da sunan mahaifinsa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah ku kira su da sunan mahaifansu sai aka koma ana ce masa zaid bin harisa to saboda haka zaid bin harisa ya zabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan iyayensa dalilin haka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa kuma shi ma yana son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da komai to haka ɗansa shi usamatu bin zaidin din to annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa kuyangarsa barkatul habashiyya ummu aymana ita ne ta zama matar wato zaid bin haritha suka samu da shine usamatu bin zaidin to a shi usamatu bin zaidin yana da dan uwansa na shayarwa shine ayman kenan tunda ana ce mata ummu aymana to shi usamatu bin zaidin da mahaifinsa duka a wani kaulin malaman sun ce har da kakansa shi harisan ma ya karbi musulunci ya musulunta hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai na usama bin zaidin haka ya zauna cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin su sannan kuma sayyidina Umar radiyallahu an da ya tsara zai fara bada ata zai fara bada wato albashi sai yankawa ɗansa Abdullahi bin Umar ya bashi dinare dubu biyu sai ya ba Usama bin Zaidin dinare dubu biyar sai Abdullahi bin Umar ya zo ya ce a ya aka yi haka ni ban ga abin da usama ya fi ni da shi ba in hijira aka yi da shi aka dawo da shi garin madina ni ma hijira aka yi da ni aka dawo da ni garin madina sannan duk tare muke da shi amma ya za a ka ba shi dinare dubu biyu ni kuma a ka ba shi dinare dubu biyar ni kuma ka ba ni dubu biyu sai sai na umar radiyallahu an yake ga abdullahi bin umar ya ce masa to ai dalili shine shi usamatu da kake gani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi son sa a kanka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi son mahaifinsa a kan mahaifinka to saboda haka mu kuma soyayyar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam muke gabatarwa saboda haka shi za a fara gabatarwa kafin kai to haka ya kasance har annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya runduna ya ce shi usama ya zama shi zai jagoran wannan runduna to amma kuma abin da ya faru shine dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tura yaki an tafi gazwatul mauta wanda sayyidina zaid ibn harith yana cikin wannan yaki mutum uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su jagorancin wannan yaki din da sayyidina jabir ibn abi talib da sayyidina abdullahi ibn rawaha da sayyidina zaid ibn haritha to da suka je wajen wannan yaki sai suka samu kafiran nan sun ninninka su ninkin ba ninki sun ninninka su ninki ɗewa sosai ba zai yi masu gwada ya kansu ba to dalilin haka wasu suka ce to sai mu koma garin madina mu nemi madadi wasu suka ce a tunda mun riga mun zo to sai an yakin nan ba abin da za a fasa yi a yakin nan kawai tunda an riga an fito to da aka yi wannan yaki dama ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu tun lokacin da za su fita yace idan an kashe idan an kashe zai na Ja'far bin Abi Talib to kai sai na zai bin haritha ka dauki tuta idan an kashe ka to a abdullahi bin rawaha ya rike tuta har munafukai suna ce musu an gaya muku za a kashe ku kuma ku tafi amma haka suka tafi wajen wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a garin madina yana ba da labarin wannan yaki yanzu wani yayi shahada jabir bin abi talib yayi yayi shahada yanzu zaid bin harisa ya dauki tuta yanzu zaid bin harisa yayi shahada abdullahi bin rawaha ya yi shahada abdullahi bin rawaha ya ɗauki tuta shi ma ya yi shahada yanzu takobi daga cikin takuban allah ya karbi tuta shi ne khalid bin walid to wannan yakin saboda yawan kafiran nan fa khalid bin walid shi ya karbi tutan nan da ya karba sai ya yi ƙoƙari ya ya kawo wata dabarin yaƙi saboda ba zai yi wannan yaƙin da su ba suna da yawa ba zai yi wannan da su ba sai ya sa aka yi ta tada kura ana ta tada kura ana ta tada kura daga nesa kafiran da suke tsammani kamar wasu rundunoni ne suke zuwa alhali kuma ba wani rundunan da suke zuwa dalilin haka ana tada wannan kuran sai ana zarewa ana tafiya gida ana zarewa ana tafiya da haka ya mai da mutane gida aka koma garin madina aka koma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har mutane suna ce musu asubar na mutane da suka gudu a kun gudu kun ji tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ba a yin ba a zama a wajen da aka fi karfin ka in an fi karfin ka to ba za ka ce za ka zauna ka yake su ba wannan dabarar yakin da sai na Khalid bin Walid ya kawo shi ake nema saboda idan ka ce za ka nuna karfi ash-shaja'atu fi ghairi mawdi'iha jununun ka nuna kai ka iya a wajen da wajen da zaka nuna iyawan bane ko kai mai karfi ne ko ba ban baka da wani karfi to hauka ne in kai haka in da an bi karfin ka a waje to ka nemi dabara kawai to akai wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake shi wata rundunan sai ya sa Usama bin Zaidin ya zama jagoran wannan rundunan a sake komawa wannan wajen to ba a koma ba ma har sai ba an wafatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai na usama bin zaidin da da shi da mahaifinsa da kakansa dukansu sabon annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama sannan ya rawaito hadisai guda 128 daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake cewa arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallama yar annabi tsiya da mace Allah sabbata a gare shi ta aika wa annabi tsiya da mace Allah sabbata a gare shi ta aika masa yazo tana neman sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to an ce wannan ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce sayyidatuna zainab ita ta aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan ya zo abin da yasa kuma yatta ne bata da lafiya amma wannan hadisin da muke karantawa an gwada cewar ɗa ne ta ce innabi ne qadihi tudira lalle ɗana wato ya zo gargara sakaratul maut suna sun fara kama shi saura kawai ran ya fita saboda ka fashhadna ka zo mana ya rasulullah ka zo mana ga halin da muka fada ciki ɗana ya zo gargara an ce ɗa ne a wannan lamirin hadisin amma ana nufin yatta ce umama sunan yar umamatu to shi kenan alaihi sallama sai ya aika mata yana gaishe ta sai ya ce a gaya mata inna lillahi ma a kaza wa lahu ma a ta lalle abinda Allah ya karba daman nasa ne abinda ya bayar ma nasa ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman kuma kowane abu a wajen Allah yana da lokacin sa kayyadadde da aka sanya masa in lokacin yayi shikenan wa kullu shay'in indahu bi miqdar kowane abu wajen Allah yana lokacin da Allah ya kaddara shi saboda haka yin lokaci yayi ba wani magana fa idza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su yazo to ba za a musu jinkiri na dan lokaci dan kadan ba sannan kuma ba za a gabatar da su ba a sai lokacin yayi dukkan abu ya faru saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mata wannan maganganu fal tasbir ki hakuri wal tahtasib sannan ki nemi lada da wannan hakurin da zake karki hakuri ala dole ba kina neman lada cikin hakurin ba shikenan da ya aika mata haka malamai suka ce anan za a gane cewa idan ana cikin wannan halin idan an gayyace ka ba dole ne ka je ba idan mutum yana cikin rashin lafiya yana yana gargara aka ce wane ka zo ana tsammanin za ka yi wani abun da zai warkar da shi to wannan zuwan ba na dole ba ne a yi haƙuri sai ka ba su irin wannan magana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba a lokacin daga farko to saboda haka walima ne aka gayyace ka shine dole ka amsa amma irin wannan gayya din ba dole bane ya amsa ta fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyanha sai ta sake aikawa ta aika sau daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata irin wannan magana ta sake aikawa na biyu ya sake ga mata irin wannan magana ta sake aikawa na uku ya sake ga mata irin wannan magana sai ta sake aikawa da ta aika sai ta ce wallahi sai ya zo ta yi rantsuwa ta ce wallahi ya zo kawai to da ta yi rantsuwa ne sallallahu alaihi sai ya tashi zai zo din kenan ne sallallahu alaihi ya tashi a tare da shi akwai sai na sa'adu bin ubada wanda shine shugaban wato mutanen madina kazraj kenan mutanen kabilan kazraj da ma'azu bin jabal wanda shi ma babba ne a cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi bi mutane sanin halal da haram ko Ubay ibn Ka'ab makaranci kenan na alqur'ani sai na Ubay ibn Ka'ab wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce masa karanta mun qur'ani da ci wa Zaid ibn Sabit da kuma sai na Zaid ibn Sabit wanda shi malami ne a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da za a rubuta alqur'ani ma shi aka nema yayin rubutun qur'ani sai na Zaid ibn Sabitin wa rijalun radiyallahu anhu da wasu mazaje malamai suka ce mazajen da aka je da su akwai Abdurrahman bin Aufin akwai Ubata bin Samit shi ma hadda shi da wasu mazaje dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fita tare da su aka tafi gidan wannan ya tasa sai na Zainab saboda ta riga ta yi rantsuwa to da aka je sai aka dauko wannan yaro ko wannan yarinya zamu ce aka kawo ta wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan salasalama ya ɗauke ta ya ɗora ta kan cinyansa sannan zuciyarta ranta yana yana yana harbawa kamar zai fita yana dinnan haka kamar zai fita a lokacin sosai hakan nan yana bugawa idan aka ce rayi ya zo wannan wajen to za ka ga ana shan fama kafin ya fice ɗin nan saboda ganin wannan yanayi fafadut ainahu sai idanun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kama yin hawaye ya kama yin hawaye idon annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kama hawaye saboda wannan abin da ya gani yanda ran nan yake yake fisga yana kokarin fita sai sai na Sa'ad bin Ubada yace ya Rasulullah me haka a wata ruwa aka ce sai yace ya Rasulullah a tabuki kana kuka ya Rasulullah dan kaga haka kake kuka bayan kuma ka hana ai kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wannan ai rahama ce wannan ita ce shine jin kai wannan shine jin kai wanda Allah madaukakin sarki yake sanyawa a zuciyan bayinsa saboda haka ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan hawayen ne saboda bai yarda da ikon Allah ba a'a tausayin halin da ya ga take ciki ne ya sa shi wannan hawaye a wata ruwaya aka ce fi qulubi man sha'a min ibadihi Allah yana saka irin wannan rahama a zuciyar wannan jin kan a cikin zuciyar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa daman masu jin kai a cikin bayan Allah wato masu jin rahama masu jin kai a cikin bayan Allah sai wanda Allah ya sa musu rahama din ya sa musu jin kai din to saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama yana yin hawaye saboda wannan halin da ya gani da wannan yarinya ta shiga ciki ko wannan yaro da ya shiga ciki to malam yace mana ma'anan ta qaqa din nan shine ta taharrak yana rayin yana yana kai kai kawo yana fisga zai fita ran zai fita gaba daya to anan wannan hadisi yana karantar da mu cewa mutum zai yi hakuri da duk halin da ya samu kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta yi hakuri daga farko sannan ta dauki hakurin nan a matsayin wato ibada idan ka yi hakuri akan abu amma baka baka dauki wannan hakurin da kai kana neman lada da shi ba to ba za ka samu ladan komai ba za ka yi hakuri ne sannan kana neman lada da wannan hakurin da kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi ya yi hawayen nan ne saboda halin da ya gani na wannan halin da ta shiga ciki na sakaratul maut yanda za a yi rayin nan ya fita ba ya yi hawayen nan bane saboda ran zai fita ba a'a saboda wannan halin da ya ga irin faman da ake sha din nan sannan kuma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani dan bata rasu ba ita sayyidina umama din bata rasu ba a lokacin an ce har sayyidina alima ya aure ta to saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu irin hakuri da mutum zai yi a cikin dukkan halin da ya samu kansa ko da rayi ya kai irin wannan wajen to ba za a yi munanan maganganu ba za a yi hakuri a yi hakuri a yarda da ikon Allah na'am wa an suhaib رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه وكان إذا أتى الصاهر مر, بر مر براهب وقعد إليه فإذا أتى الصر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا كشيت الصاهر فقل حبسني أهلي وإذا كشيت أهلك فقل حبسني الصاهر تو أنا حديثي ميزو زامو فارا شديد an samo shi daga suhaib suhaibun rumi radiyallahu an wanda mun karanta tarihinsa a karatun da ya gabata ya ce lalle annabi zai da mitalar sabbata gare shi ya ce kana malikun lalle akwai wani sarki fi man kana qablakum a cikin mutanen da suka gabace ku wa kana lahu sahirun shi wannan sarkin yana da dan dabonsa yana da mai sihirinsa wanda yake masa sihiri falan ma kabira kalin limaliki shi wannan mai sihiri da ya girma sai ya ce wa sarki inni kar kabirtu lalle na girma fa ba su ilayya gulaman to ka aika min wani yaro mana ka aiko min wani yaro wa allimhu sihir sanar da shi wannan sihirin da nake yi fa ba su ilayhi gulaman yuallimhu sai aika masa yaro saboda ya koyar da shi wannan sihiri fa kana fi dariqihi idza salaka rahibun lalle a hanyarsa idan zai wuce to akwai wani fada wani fada mai bautawa Allah ta addinin nasara kenan faqada ilaihi sai ya zauna a wajen wannan fada wa sami'a kalamahu ya ji zancensa fa ajabahu sai yana mamakin zancensa da yake ji wa kana idza ta sahira idan ya zo wajen wajen wanda zai koya masa sihirin nan wajen mai sihirin nan marra birahibin sai ya tsaya wato zai wuce ta wajen wannan fadan wa qala ilayhi sai ya tsaya a wajensa sai ya zauna a wajensa fa idza tasahira darabahu idan ya zo wajen mai koya masa sihiri sai da ke shi fa shaka zalika ila rahibi sai ya koka haka wa wannan fada din fa qala sai ya ce masa idza kashita sahira idan kana tsoron mai koya maka sihirin nan faƙul ka ce masa habasa ni a hali iyalan gidana ne suka rike ni shi sa ban zo da wuri ba wai za ka shi ta halaka idan kana tsoron iyalan gidanka faƙul ka ce musu habasa ni sahiru lalle mai sihirin nan ne ya rike ni shi sa ban dawo da wuri ba to a wannan hadisi farkonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin mutanen da suka gabace ku akwai wani sarki shi wannan sarkin yana da ɗan dabonsa mai yin sihiri wanda yake yin sihiri yana masa sihiri yana masa abubuwa da wannan sihirin da yake yi sihiri shine mutum ya yi wani abu na dabo za a ce ya ɓoye wani abu ya haɗa can da can da shaidanunsa sai a ga abun kamar gaskiya ne har ya tasiri wani lokaci a jikin mutane to shine ake ce masa hiri kuma ko mutum ya ce a yanka abu ba da sunan Allah ba da sunansa ko a nemi bakin wani bakin dabba a yanka ba da sunan Allah ba ai wani abubuwa dai ko a ce idan kana neman mukami ko wani matsayi a ce ka je ka ka samu wannan matsayin amma kullum in kai alola zaka yi sallah to ka je ka taba al'aura ka bayan kai alola ko a ce ka dauki qur'ani ka bunne kana fitsari a kai ko a ce ka kawo qur'ani a sashi a cikin jini duk ana yi da sunan sihiri saboda waya wata bukata ta biya ko a ce ka tafi makabarta ka je ka samu sabon kabari da aka bude a baka wani laya a ce ka je ka sa a bakin sabon gawa da sauran irin waɗannan saboda wani abu da kake nema na duniya ko a ce ka je makabartar ka tobe da daddare duk suna yi saboda in kai za ka samu wani mukami ko a ce mutum ya yi zina da mahaukaciya ko ya yi zina da uwarsa duk za a gwada mutum irin waɗannan abubuwa din saboda yana neman wani abu na duniya to irin waɗannan abubuwa yadda za a yi wanda ba dole ba ne abin da aka yin aka sa ka kai yin ya tabbatar da abin da kake nema ka bata ko ba za ka samu biyan bukata ba don allah ya jarrabe ka ya baka abin kana tsammanin wannan bokan ko wannan mai sihirin shi ya jawo ka samu istidraji ne allah maka ya kama ka ne sai an tafi gaba kuma duka zaka shiga bala'i to saboda haka irin wannan abubuwan da shine wannan mai sihirin yake yi wa wannan sarki saboda sarautar ta zauna sosai yana masa sihiri kala-kala to da ya girma shi mai yin sihiri da ya girma sai ya ce wa sarki gaskiya fa na girma a wata ruwaya na wannan hadisin an ce ya ce masa na girma kuma zan iya mutuwa sihirin na ba zai hana da mutuwa kaga sihirin ba ya zama shi ne yake nan ya sihirin da ba zai mutuwa wala ya san zai mutu ya ce zan iya mutuwa saboda haka girma kama ni yanzu saboda haka ka kawo wani yaro na koya masa wannan sihirin saboda ko bayan ba raina a ci gaba da yi a dora inda aka tsaya malamai suka ce sai ya ce masa ka kawo wani yaro bai ce ka kawo wani babba ba ka kawo wani yaro ya ce saboda shi yaro shi ne idan za a koya masa abu zai tashi da abun sannan kuma abun zai zauna a kwalwarsa zai koya malamai suka ce shi yasa ake neman karatu tun ana yarinta ba sai an girma ba idan an girma to karatun zai ba da wuya in girma shigo cikinsa amma in ana yarinta to lokacin komai zai iya shiga cikin kwakwalwa saboda ka bai ce ka zaɓo wasu daga cikin 'yan majalisar ka ta sarautan kan nan ka kawo wani babba ko wazirin ka ko wani abu ba sai ce aka nemo wani yaro saboda yaron an koya masa yana cikin kuruciyansa tun yana cikin yarintansa idan ya koya to har ya girma zai iya yin abun kuma abun zai zauna cikin zuciyarsa shi yasa ake cewa hibzul gulami sagir kan naqshi fil hajri wato yin karatun yaro karami ko haddin yaro karami kamar rubutu ne akan dutse amma yin haddan babba ko karatun babba bayan ya girma karkita bata alal ma kamar rubutu ne akan ruwa zai zauna kana rubutawa yana ga yana a goye yake dama to saboda haka haka abun yake to saboda haka sai ya gwada masa ya nemo yaro saboda yaron zai abun zai fi zama a cikin zuciyarsa kuma zai fi rikewa shikenan sai aka nemo yaro aka kawo malamin sun yi ta magana waye sunan yaron nan wani yaro ne aka nemo wasu sun ce sunansa shine abdullahi bin tamar sunan wannan yaron kenan yaro yana zuwa za a koya masa wannan sihiri to ya kasance a hanyarsa wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun a hanyarsa da zai bi ya wuce ya je wajen wannan mai koyar da sihiri din akwai wani mai bautawa Allah akan addinin nasara wani fada kenan wanda yayi ya gina bukkarsa yana cikin bukkarsa yana bautawa Allah a hanya sai in ya zo wucewa sai ya zauna a wajen wannan fada din wannan wannan kristan malamin kristan sai ya zauna a wajensa ya ji maganganunsa sai maganganu suna burge shi sauraka duk lokacin da zai tafi wajen wannan mai koya masa sihirin sai ya wuce ta wajen wannan fada ta wajen wannan malamin nasara din sauraka sai ya dade bai isa da wuri ba kenan sai ya tsaya a wajen wannan rahib din wannan mai bautawa Allah idan ya tsaya ya dan ji maganganunsa idan ya je wajen mai koya masa sihiri sai ya ce ana kaza saboda yaro ne har sai ya dake shi shi mai koyar da sihiri sai ya dake yaro to abun yana masa ciwo kullum yana so yana tsayawa a wajen wannan fada amma kuma yana tsoron duka nan za a dake shi in ya koma gida kuma nan ma nan ma su ma gida za su ce aina ka tsaya sai ya kokawa wannan fada ya ce masa ga halin da nake fadawa ciki sai ya ce masa soyayyen da za ka yi idan kana tsoron ɗan dabon nan karya zai dake ka in ka je wajensa ka ce masa a gida ne aka tsare ni shi yasa ban zo da wuri ba ka gaya masa haka sannan idan kana tsoron gida kuma in ka koma gida su ma su ce a ina kan makale ka ce dan dabon nan ne ya rike ni shi yasa ban zo da wuri ba saboda ka sai ya bashi mafita yadda zai yi fa bayna ma huwa ala zalika isata ala dabbatin azimatin qad habasatin nasa fa qala al yawma a'lamu as-sahiru afdalu amir rahib afdalu fa kaza hajaran fa qala اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساهر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس نعم فبينما هو على ذلك يا إندي يكسن شاكا هكا إذا أتى على دابة عظيمة سيزو وشيوا سيسا متدابة من جرمة kada habasatin nas ta tsare mutane ta hana wucewa faqala sai yace al yawma a'lamu yau kan zan sani as-sahiru afdal amir rahib afdal da mai wannan dan dabo mai sihirin da wannan malami fada din wane ne fifiku a cikin su waye mafifici yau zan gane fa kaza hajaran sai ya dauki dutse faqala sai yace allahumma in kana amrur rahib ahabba ilayka min amri as-sahir faktul hadhihi dabba yace ya Allah idan al'amarin wannan fada shi ka shi ka so shi yafi shi yafi soyuwa a gare ka akan al'amarin wannan dan dabon to ya Allah ka kashe wannan dabbar har mutane su samu dama su tafi hatta yamdi annas har mutane su wuce da ya dauki wannan dutse wannan addu'a faramaha sai ya jefi wannan dabba din da ita faqatalaha sai ya kashe ta wa madan nas sai mutane suka tafi to anan a wata rana yana cikin wannan yanayi nasa shi wannan yaro ya zo zai wuce sai ya samu ga wata dabba mai girma ta tsare hanya malamai suka ce wannan dabba mai girma din wato zaki ne zaki ne zo tsare hanya ya hana wucewa ba yadda za a yi a wuce ta tsare mutane ba yadda za a yi a wuce ana tsatsaye shi kuma ya zo zai wuce zai tafi sai ce a yau kan shi kenan ai yau zan gane a ina abun yake zan gane al'amarin al'amarin mesirin nan ne gaskiya ko kuma al'amarin wannan fadan ne wannan malamin nasarar ne al'amarinsa ne gaskiya wanne ne mafifici a cikinsu yau zan bambance zan gane a ina abun yake yau sai ya ɗauki dutse da ya ɗauki dutse sai ce ya Allah idan al'amarin wannan fadan shi ka fi so a gare ka ko kuma al'amarin wannan a idan al'amarin wannan fada shi ya fi soyuwa a gare ka kan al'amarin wannan mai sihirin to ya Allah ka kashe wannan dabbar ka kashe wannan zakin da wannan dutse da zan jefa masa yadda har mutane za su samu dama su wuce shikenan sai ya ɗauki dutse sai ya jefa yana jebawa sai zaki ya mutu tashi daya sai zaki ya mutu mutane sai suka wuce to kaga an shiga sabon karatu kenan da haka ya faru fatar rahiba fa akbarahu fa qala lahu rahib ay bunayya anta al-yawma afdalu minni qad balaga min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtilita fala tadulla alayya wa kana al-gulamu yubri'u al-akmaha wal abrasa wa yudawi an-nas min sa'ir al-adwa ah fatar rahib sai wannan yaro ya zo wajen wannan malami fada fa akbaruhu sai bashi labari ya ce masa ai yau kam gashi na zo wucewa zaki ya tare hanya dalilin haka na ce to ga abin da zan yi na addu'a na ce Allah ya zaɓi in lamarinka ne daidai to zan jefa dutsen nan a kashe wannan zaki ya bashi labari abin da ya faru akbaruhu ya bashi labari fa qala lahu rahib sai wannan rahibi ya ce masa aibu ne ya kai dan karamin dana antal yawma afdalu minni yau ai kai kafi ne yau ai lamarin ka yafi nawa girma kar balaga min amrika ma ara lalle lamarin ka ya kai abin da nake gani din nan wa innaka satubtala to saboda haka lalle kai ko za a jarrabe ka fa inubtalita fa inubtilita idan a jarrabe ka fala tadulla alayya kar ka nuna ni in an jarrabe ka to kar ka nuna ni wa kana al-gulamu yubriul akmaha wal abrasa wannan yaro ya kasance yana warkar da makaho wanda bashi da idanu mutum asali yana warkar da shi ya dawo mai ido wal abrasa da kuturu wa yudawin nas yana yana yana ba wa mutane magani yana warkar da su min sa'iril adwa daga sauran cututtukan da suke yi a to da aka yi haka ya zo wajen rahibi ya gaya masa ga abin da ake ciki sai rahibi ya ce masa kai kai kai dan karamin dana yau ai kai din kafi ne yau kan kafi ne lamarin ka yafi nawa tunda kai wannan addu'a ta karbu tashi daya to lamarin ka yafi nawa ai amma kuma ka sani za a jarrabe ka tunda dai abun haka ne to sai Allah ya jarrabe ka to saboda haka idan Allah ya jarrabe ka to karka nuna ni karka ce gani karka nuna ni kawai ka je kai abun ka ta can ka tafi ta can haka malamai suka ce anan wannan karama ce ta waliyai da Allah ya bashi shi wannan fada din kaga ya gaya masa gaba ya ba shi labarin abin da zai faru gaban gashi saboda haka tun da lamarinka ya kai haka to sai an jarrabe ka in an jarrabe ka to kar ka nuna ni kuma za a zuwa ya haka za a jarrabe shi kuma zai nuna shi to saboda haka ya ba shi labarin ga abin da zai faru saboda haka bayan Allah dama Allah yana musu irin wannan wasu malaman suka ce wannan karama ce da Allah ya nuna wannan shi wannan bawan Allah mai bauta wasu malaman suka ce a firasa ce wato abin da zai iya hangowa ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ka ji tsoron kirdadon mu'mini shi yana kallo ne da hasken Allah idan ka ce wannan mu'mini ne idan ka je ka aka da aikin manza kana zuwa zai iya ganewa ba ba sai ka faɗa ba sai na Usmanu ai yayi wani ya je ya je ya taba wata mace yana neman zai zai zina da ita bai samu yayi ba sai ya shigo wajen sayyidina Usman yana shigowa sai sai na usmanu ya miƙo masa hannu za su gasa sai sai na usmanu ya ce masa kai ni ba bana so mutum ya je ta mata kuma ya zo ce zai gaisa da ni ya ce a a wahayin ba da rasulallah wahayi ake bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ana wahayi ne ya ce masa a ba wahayi bane firasa ce firasa ce kawai to saboda haka shi mumini Allah yana bashi irin wannan yana kana zuwa in kana aikin banza zai iya gane ga halin da kake ciki Allah zai masa ittilai akan haka iya fahimtar haka to saboda haka sai ya ce masa to tunda lamarin ka ya ga haka to za a jarrabe ka kuwa ba za a barka haka ba sai an jarrabe ka saboda ka in an jarrabe kan nan to karka nuna ni ni ba ruwa na karka nuna ni to daga nan fa wannan yaro sai ya zama yubriul akmaha yana warkar da makaho wanda baya gani an an aife shi baya gani in yazo ya addu'a ya shashafa shikenan sai sai idon ya bude ya fara kallo sannan kuturu yana warkar da kuturu kuturu ma zai warke kai yana yi wa mutane magani iri-iri ko yana zuwa damuwarsa ya masa magani ya warkar da shi fasami a jalisul malik kana kada amiya fatahu bi hadaya kasiratin faqala ma hahuna ma hahuna laka ajma ina anta shafaitani faqala inni la ashfi ahadan ma yashfi Allah ta'ala fa ina amanta billahi ta'ala da'utu Allah fa shafaka fa amana billahi ta'ala fa shafahu Allah ta'ala fa ata al-malika fa jalasa ilayhi kama kana yajlisu fa qala al-malik man radda alayka basaraka qala rabbi qala walaka rabbun ghairi qala rabbi rabbi wa rabbuka Allah fa akazahu falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla ala gulamin فجيء بغلام فقال له فقال له الملك أي بني قد بلغ من سهرك ما تبرئ الأكمه والعبرص وتفعل ما تفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يذل يعذبه حتى دل على راهب فجيء بالراهب نعم حتى دل على راهب تنا أنا ذا مسيح نعم آه يجي fasamiya jalisun lilmalik sai wani mazaunin sarki wani mai zama a fadan sarki sai ya ji labari ya ji labarin wannan yaro kada amiya wanda ya riga ya makance fatahu bil hadaya kasiratin sai ya zo masa da kyauta mai yawa faqala sai ya ce masa ma hahu na laka ajma duk abin da yake nan naka ne na baka duka in an tashabita ne in ka warkar da ni faqala sai ya ce masa inni la ashfi ahadan ni bana warkar da kowa inna ma yashfi Allahu ta'ala wanda yake warkarwa Allah ne madaukakin sarki fa ina amanta billahi ta'ala idan ka yi imani da Allah madaukakin sarki da autullaha fa shafaka zan roki Allah sai ya warkar da kai fa amana billahi ta'ala sai ya yi imani da Allah madaukakin sarki fa shafahu Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya warkar da shi fa atal malika sai ya zo wajen wannan sarki fa jalasa ilaihi sai ya zauna a wajensa kama kana yajlisu kamar yadda yake zama fa qala lahu al malik sai sarki ya ce masa man radda alaika basaraka waye ya da maka da ganinka qala rabbi yace ubangiji na qala sai yace masa walaka rabbun gairi kana da wani ubangiji ne bayan ni qala rabbi wa rabbuka allah ai ubangiji na ubangijinka shine allah fa kadahu sai ya dauki sai ya rike shi falam yazal yu'azibuhu bai gushe ba yana azabtar da shi hatta dalla ala gulamin har sai da ya nuni akan wannan yaro faji abil gulami sai aka zo da wannan yaro fa qala lahu al malik sai sarki yake masa ai bunayya ya kai dan karamin dana kad balaga min sihirika ma tubriul akmaha wal abrasa shin ashe sihirinka nan ya kai har kana iya warkar da makaho da kuturu wa taf'alu ma taf'al kana aikata abin da kaga dama fa qala sai yake masa inni la ashfi ahadan ni bana warkar da kowa inna ma yashfi Allahu ta'ala wanda yake warkarwa shine Allah fa kazahu sai ya rike shi falam yazal yu'azibuhu bai gushe ba yana azabtar da shi hatta dalla ala rahibin har sai da ya nuni akan wannan fada har sai da ya nuna shi to a akwai wani wanda yake zama wajen sarki sai ya ji labarin ga abin da wannan yaron yake yi yana warkarwa yana ba da waraka da ya ji wannan labari sai ya zo kuma ya riga ya makance damu ya makance sai ya zo da ya zo wajen yaro ya zo masa da hadaya da kyaututtuka masu yawa ya ce gashi na kawo maka amma maganar wannan abin dunaka ne in kawarkar da ni sai ya ce masa inni la ashfi ahadan ni ba na warkar da kowa inna ma yashfi Allah ta'ala wanda yake warkarwa shine Allah madaukakin sarki Allah ne mai warkarwa ba ni ba saboda haka in ka yi imani da Allah madaukakin sarki to zan roki Allah sai Allah ya warkar da kai to anan malamai sun ce akwai wata mace ta zo wajen imamu shafi'i bashi da lafiya sai ta ce masa allahu yushfika allah ya warkar da kai kenan to ya ka ce yushfi ana nufin allah ya kara maka ciwon ne yashfi shine allah ya baka waraka yushfika kaga ya kara ciwon kenan sai ta ce sai imamu shafi'i ya ce mata to kar allah ya amsa abin da kike faɗa saboda haka shi sai ya ce inna ma yashfillahu ta'ala bai ce inna ma yushfillah ba yace Allah ne yake warkarwa ba ni ba bana warkar da kowa in ka imani da Allah to zan roki Allah sai Allah ya warkar da kai shikenan wannan mazaunin sarki ba sai ya imani da Allah ba da ya imani da Allah sai aka roki Allah sai Allah ya warkar da shi sai wannan mai zama wajen sarki sai ya zo fatal malik fajalasa ilaihi sai ya zo ya zauna wajen zamansa sa sarki sai mamaki ya ce ah to ya aka yi sai ya ce masa kai wa ya damu ka da ganinka sai ya ce ubangiji na ya ce a kana da wani ubangiji ne bayan ni akwai wani ubangiji da kake da shi bayan ni ya ce a a ya ce ai ubangiji na ubangijinka shi ne Allah sai sarki ya rike shi bai gushi ba yana azabtar da shi yana ta bashi azaba har sai da ya nuna wannan yaron ya ce ga yaron nan ne gashi gashi gashi ya ba da bayani yaro ne aka ce ya ce na imani da ubangijinsa ne imani ya yi addu'a na warke aka zo da yaro sai sarki ya ce masa a ni na tura ka kaje a koya maka sihiri ka koya ashe lamarinka ya kai inda ya kai kana warkar da makaho kana warkar da kuturu kana yin abubuwa kala-kala sai yaro ya ce masa inni la ashuya da ni bana warkar da kowa ba wanda nake warkarwa inna ma yashfillahu ta'ala wanda yake warkarwa dai shine Allah madaukakin sarki sai ya rike yaro bai gushe ba yana azabtar da shi yana azabtar da shi har yaron nan yayi nuni ya nuna wannan malamin nasara din wannan fada din sai da ya nuna shi to sai aka je aka zo da wannan fada faji a birahibin faƙila lahu irji an dinika fa ba sai aka zo da wannan fada aka ce masa ka dawo ka bar wannan addinin da kake yi din sai ya ƙi ya bari ya ƙi ya ce ba zan bari ba fada bi min sharin fa wuzi al min sharu fi marfaqin mu tsaya ne ko mu ci gaba ko dai na'am to bari mu bari mu nemi wajen tsayuwa dai bari mu nemi wajen tsayuwa fada'a bi misharin fa wudal mishar fi marfaqin fi marfaqi ra'sihi fa shaqahu ta waqa shiqahu thumma ji'a bi jalisil malik fa qila lahu irji an dinika fa aba fa wudal mishar fi marfaqi ra'sihi fa shaqahu bihi hatta waqa shiqahu sum na'am sai aka zo da wannan malamin nasara din da aka zo da shi fage lawa aka ce masa irji an dini ka ka dawo ka bar wannan addinin da kake din fa ba sai yaki fa da abi min shari sai sarkin ne yace a kawo masa zarto aka kawo masa zarto abin da ake yanka katakon nan da shi fa udal min shari fi marfaqin sai ya sanya wannan fi marfaqi rasi sai ya sanya wannan zarto a tsakiyar kayin wannan malamin akan wannan fada din fa shaqqahu sai ya tsaga shi hata waka shi kahu har sai da ya raba shi biyu ya mai da shi bangare guda biyu ya tsaga shi hakan nan ya raba shi biyu sun maji abi jalisul malik sai aka zo da wanda yake zama wajen sarki fake lawa ka ce masa irji an dinika kai ma ka dawo ka daina wannan addinin da kake da fa ba shi ma sai yaki faudi al min sharu fi marfaq ra'sihi sai aka dora wannan zarto akan tsakiyar kayinsa fa shaqahu bihi shi ma sai aka tsaga shi da shi hatta waka shi kahu har sai da aka raba shi biyu kowanne ya kama bangarensa ya aka raba shi biyu da aka yi haka a to daga nan sai yaro kenan sai maganan yaro kuma an gama da mutum biyun nan shi a malami kaga dama ya ce masa karka nuna ne to ya ji ya nuna shi an zo da shi an ce daina addininsa bai daina ba aka dauki zarto aka tsaga shi gida biyu daga kai aka raba shi biyu aka zo da wancan wanda aka warkar da shi shi ma shi ma aka ce masa kabar wannan addinin da kake yaki shi ma aka tsaga shi aka raba shi biyu to yanzu saura yaro shi kuma yaro ba wannan abun za a masa ba shi za a nemi wasu hanyoyi ne wanda zai ta ba su wahala kafin su samu karshen sa saboda haka za mu dakata nan insha Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu dadansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان نعم مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين